أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Thank you. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وسلم ويسوع ويسوع ما قد يكون عليه لما يعمل يعمل الله عليه وشيء زولته ما يريد يكون كما متأكد وسيجعل من الهوى نفسا كما تريد وقال لك سبحانه بس كما يعلم سبحانك عليه فدور الروح تسدور وتكون كما سمع عليه وعلى سبحانه عليه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله وصية الأولين والآخرين فإن رمضان شهر الجود وشهر السكاء فالنفوس في هذا الشهر عباد الله تتقرب من ملو- من مولاها وتنبعث ما يزكيها من الدرن ويطهرها من من من, من شوهها ومن يوق شوه نفسه فاولئك هم المفلحون ولقد جاء في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليله فيدارسه القرآن فل- فرس- فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة هكذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون لقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا أيها الصائمون الكرام للسرقة والسكاء فضائل لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا فالسرقة عباد الله تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدل على الإيمان والثقة بالله عز وجل والسرقة دليل على الرحمة والشعور بالآخرين كما أنها سبب لتيسير الأمور وتفريج الكربات وإعانة الرب عز وجل فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أيوة الصائمون والسرقة مدعاة لزيادة المال ونزول الخيرات والبركات وهلول الكربات وهي سبب لاستذلال في ظل العرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله وقال ابن القيم الجوزي رحمه الله وللسرقة وللسرقة تأثير عجيب في في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر وهي أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مكرون بذلك وسرق عباد الله تشرح الصدور وتفرح النفس وقال أيضا المتصدق كلما تصدق بسرقة انشرها لا انشرها لا انشرها لها كلبه وان- وانفسها لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره ولو ي- ولو لم يكن في السرقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا باستكسار منها والمبادرة إليها أيها الصائمون ومن فضائل السرقة أنها سبب للخلف من الله عز وجل وما تنفق من خير فهو يكلفه وهو خير الرازقين وقال عليه الصلاة والسلام ما من, ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعد منفقا خلفه ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا تلفه متفق عليه وللسكاء آثار للقضاء الحاجة على كثير من الأكلاك والد- والدفاع على أكلاك الرذيلة كالحصد من الفقراء للأغنياء وكالكبر من الأغنياء الفقراء وللسكاء آثار في الستر العيوب قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غذاء تسترها بالسكاء وكل عيب يغطيه كما قال السكاء ثم إن السكي قريب من الله ومن كلك الله ومن الجنة والبكيل بعيد من الله ومن كلك الله ومن الجنة ولقد جرى سنة الله تعالى في أن السكي بحق يفوز بالحياة الطيبة ولا تكون عاقبته إلا بالرعاية من الله تعالى والكرامة فلما كان رحيما بالفقراء والمساكين والمتهاجين حريصا على إسعادهم وإدخال السرور وال وال وال وال- والبهجة على نفوسهم كان جزاؤهم من جنس عمله ومن سورة سكاء عباد الله أن يكون للإنسان دين على آخر فيطرحه عنه ويخلى ذمته كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجود المعروفين حتى إنه مرض مرضا فاستبطأ إخوانه من الإيادة فسأل عنهم فقيل له إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين فقال أكز الله مالا يمنع الإكوان من الزيارة ثم أمر مناد ينادي من كان لقيس عليه مال فهو عنه أو فهو عنه في هل فما أمسى حتى كسرت أتبة با- أتبة بابه من كسرة من إياده وقيل لابن المنكدر رحمه الله تعالى أي الأعمال أحب إليك قال إدكال السرور على على المؤمنين وقيل أي الدنيا أحب إليك قال الإفضال على الإكوان وقال الحسن البصري رحمه الله لأقضى حاجة أكل لي أحب إلي من أن أعتكف سنة كاملة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين أقول ما قال إن صاب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mana gode masa muna yaba masa mana neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shi ne shirye ya Allah ka shirye da mu haka nan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma Allah ne turo shi da alqur'ani da addinin musulunci bayan nan ya yi uwana cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kama kafar shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shari fiye da abin da a kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zuwa gidan wuta Allah ya tsare bayan yayin uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala domin Allah ya fara wannan wasici da kansa alkur'ani mai girma da ya ce wala kadi wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici ga ahlul kitabi waɗanda suka gabace ku da ku akan ku tsaya wajen kare da kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan wasici yayin uwa da yake maimaituwa duk mako a mimbaran juma'a mu sani cewa ramadanu wata ne na alkhairi wata ne na sadakoki da kyaututtuka da baza alkhairi zuwa ga bayin Allah rayuka a wannan wata rayuka masu imani suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala suna ƙoƙarin shiga cikin abin da zai tsarkake su daga dukkan datti da zunubai wai tsakiruha min shuhiha suna ƙoƙarin shiga cikin abin da zai tsarkake su daga rowa daga mako wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara idan kuka yi rowa duk wanda ya rowa inji Allah kansa yayi wa domin Allah shi maudaci ne ku ne mabukata wallahu gani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka ki an ce ku taimaki addinin Allah ku taimaki bayin Allah masu rauni masu bukata idan kuka ki Allah ya ce yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja ku da wasu mutana thumma la yakunu amsalakum sanan su ba za su zamto kamar ku ba kana ji kana gani sai Allah ya kwace duki da kaiwa wani idan mukami ne kana ji kana gani Allah zai kwace baiwa wani sun mala'ikunu amsalakum masaniya bayin Allah bayin Allah na kwarai suna kokarin kusantar Allah wajen kyaututtuka da ainihin sadakoki domin su tsarkake rayukansu daga datturowa da kuma zunubai hakika duk wanda ya hana ransa abin da take so ya dauka ya baiwa dan uwansa to wannan iya cikin masu samun babbar rabo a gun Allah Allah ya samu na cikin su hadisi ya tabbata cikin littafin imam al-bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah kare dare shi yake shan shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ajwadun nas yafi kowa kyauta in kyauta kake nema idan ka samu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai kai fatiha ka koma ka je karshen kyauta kenan wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fiye kyauta kyautarsa ta fi yawa a cikin wannan wata na ramadan shi ne yalƙahu jibril lokacin da mala'ika jibril alaihi salam yake zuwa gare shi fi kulli laila a kowane dare daga cikin dararen ramadan fayudari su alƙur'an suna mudarasan alƙur'ani tsakanin mala'ika jibril alaihi salam da manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas yake cewa na rantse da allah manzon allah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil musala ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya fi iska iska da za ta taso ta shiga hancin mumini ta shiga hancin musulmi ta shiga hancin mai rauni cikin musulunci ta shiga hancin munafiki ta shiga hancin kafiri ta shiga hancin bayahude ba nasare ba ta rowa ba ta hana kowa to ma'aikin Allah aka yake kyautarsa idan ya tashi baza kyauta tamkar iska ta taso kowa sai ya shaƙi wannan iska ɗin haka mazan Allah ke sallallahu alaihi wasallam haka abdullahi dan abasu ya faɗa Allah ƙare da shi haka za wasu fahalin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ake kwatanta ake siffanta halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haka za yan bagil muslim an yaku haka ake so musulmi ya zama ka zamto kana kyauta kar ka zamto marowaci albakilu aduwulla marowaci makiyin Allah ne kar ka zama mai rowa ka zamto mai kyauta mai baiwa yadul uliya khairun min yadi sufura hannun mai bayarwa kullun shine madaukaki shine mai samun alkhairi fiye da hannun da zai miƙa ya karba kai kokarin zama cikin masu kokarin bayarwa kar ka zama cikin masu rowa masu koro Allah ta'ala iya cewa duk wanda ya rowa kansa yawa rowa domin Allah mawdaci ne ku ne mabukata ga Allah subhanahu wataala to ga yadda manzon Allah yake yi iya kyauta kuma karkace sai kana da kuɗi sai kana da dukiya mai yawa liyunfik zu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik bima ataahu Allah mai yawa yayi da yawa mai kadan yayi kadan wannan sabai haka suka yi manzon Allah ya tayi neman taimako yanda sai na abubakar zai ebo rewa ya kawo abdurrahman dan auf ya ebo rewa ya kawo usman bin affan ya ebo rewa ya kawo haka bai hana abu huraira ba da hi da wasu sabai wanda ba su da wadata su ebo abin da Allah ya ba su a tafin hannu su kawo kowa ana bukatar sa in an tashi neman aljanna ba a so a barka a baya kai ikilasi ka tsarkake niyya da irin abin da Allah madaukakin sarki ya hore ma kai wa bayan Allah alkhairi Allah iya san wannan iya mara balale da wannan Allah iya kaunar irin waɗannan mutana bayan Allah mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa mana dangane da shi laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kaseera Allah ta'ala iya cewa tabbas haƙiƙa akwai abin koyi mai kyau gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah iya cewa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake kauna yake kwadayin ya hadu da Allah ya samu rahmasa a gobe alkiyama in dai kana san wannan kuma kana cikin masu imani to ga irin halayyar manzon Allah ta kyauta muna cikin lokacin muna cikin munasabat na Ramadan da kuma dab da zuwa ƙarshen Ramadan akwai munasabat na Idi da sauran ziyarori da ake yi kada mu manta da talakawa marasa shi akwai marayu suna nan a gefen kowa da kowa akwai marayu an kashe iyayensu iyayensu sun mutu wa'ansu talakawa ne wa'ansu babu yadda za su yi kada ka yadda kana da hali maraya ya kuka a kusa da kai don ba shi da uba za ka amsa tambaya a gobe gaban Allah subhanahu wataala mu yi kokarin kula da wannan bayin Allah wanda Allah ke cewa wal ya kashe lazina law taraku min kalfihim zuriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida Allah ke cewa ku da masu rai a yanzu masu rayuwa ai za ku ji tsoro mana mutum ya mutu bar yara ƙanana ai khafu alaihim za ka ji tsoron wani hannu za su fada ina za su je waye jagoran su waye zai dauki ɗawainiyar tarbiyyar su to Allah ce in dai kana tuna wannan kana tsoron ka bar zuriya masu rauni ƙanana to ka ji tsoron Allah cikin marayun da suke kusa da kai a yanzu kai kokari ibnu kasir Allah ya masa rahama a tafsirin wannan aya ke cewa duk wanda ya ɗau gabaran taimakawa marayu a yanzu wajen munasabat da kula da sallarsu da karatunsu da ilminsu na addini da na zamani to akwai alkawari daga Allah ‘ya'yansa ba za su zarta ba Allah sai ya damka ‘ya'yansa a hannu mai kyan da ba za su zarta ba domin inna wa da layi haƙ alkawarin Allah gaskiya ne akwai abun koyi mai kyau gare mu yayin uwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kace Ja'far bin Abi Talib a gazwatu Mu'ta a yakin da aka yi na mota yi shahada yadda jafar ya saba yi idan ya doso garin madina ‘ya'yansa ƙanana za su je su tarbo shi sai ya ɗauke su ya ɗora su kan abin hawansa ya ƙara so gida da su wannan al'adarsa ce kowa ya san wannan a garin madina halayyar jafar ce wannan lokacin da ma'aikin allah ya ji labarin jafar ya yi shahada da kansa ya ɗauko abin hawa ya zo gun da jafar yake tsayawa ya tsaya da ‘ya'yan jafar suka fito manzan Allah sai ya lungume su ya ɗora su kan abin hawa ya kawo su gida domin kada a nan su gane babansu baya nan kada tun daga nan su damu su yi ga cikin damuwa sai manzan Allah ya share musu wannan hawayen kai ma ka zamto mai sharewa marayu hawaye wajen kula da su cikin munasabat irin waɗannan masu zuwa musamman yayin wa masu albarka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin koyi mai kyau gare shi ya masu azumi masu alfarma masu karamci sadaka da baza alkhairi akwai faraloli masu yawa wanda ba za su kirku ba ba za su iyakantu ba sadaka tana kashe fishin Allah gabawa idan Allah ya fishi da kai kana kokarin farantawa bayan Allah rai wajen kyauta da sadaka wannan fishin Allah zai sauka daga gare ka wata dafa mai ta so yin sadaka da ikilasi iya hana mutum yayi mummuna cikawa wata dukkalu alal imani wa thiqa bihi i- sadaka da kyauta tana sa mutum imanin sa ya karfafa ya kara kusanci ga Allah subhanahu wataala sadaka yan uwa dalili ne na cewa kai mai tausayi ne kuma kana jin abin da ya sami yan uwanka talakawa annaha sababun li tasiril umur sadaka sababi ne wajen yassari al'amura duk wanda abu ya cakuɗewa to ya dinga kokarin sadaka Allah zai bashi mafita har ma wasu daga cikin malamai suke cewa a samu majinyaci a yi ta fama a yi ta gwaje-gwaje a rasa abin da yake damunsa yan uwansa da magadansa su zo su kama yin sadaka ba ji ba gani da ikilasi Allah madaukakin sarki sai ya bashi lafiya akwai malaman da suka bada fatawa ga wannan wata farjiru wata farjil kurbat sadaka tana yayi damuwa da bakin ciki wa i'anatu rabbi jalla wa ala duk mai sadaka akwai taimakon Allah a kansa domin ma'aikin Allah iya cewa inna Allah ma'al abdi ma kana al-abdu fi auni aki Allah iya cikin taimakon bawansa matukar bawan iya cikin yanayin taimaka dan uwansa ya masu azumi masu alfarma sadaka akwai kulawa daga Allah subhanahu wataala wajen ƙara wa dukiya albarka wa nuzulul khairat da kuma saukan alkhairai da yawa cikin dukiya wa hululul kurbat da warware matsaloli da damuwa wa hiya sababun list istizali fi zillil arshir rahman duk mai sadaka duk mai sadaka da ikilas ma'aikin Allah hadisin Abu Huraira iya cikin littafin Bukhari ya ce akwai alƙawari daga Allah zai inuwantar da shi alƙarƙashin inuwa a ƙarshen Allah a ran da babu wata inuwa sai wannan wal mutasaddiqu allazi yatasaddaqu bi sadaqa fa akfaha hatta la ta'lamu shimala ma tunfiqu yamina haka ma'aikin Allah ya ce me sadaka ya ce wanda yake kokarin ikhlasi cikin sadakarsa to iya karkashin inuwan al'arshin Allah a gobe alkiyama ya Allah ka samu da cikin su bayan Allah masu albarka ibnu kayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa sadaka da kyauta ta'sirun ajib tana da tasiri mai bankaye da mamaki fi tadfa anwa'il bala sadaka tana ingije nau'o'in bala'ai walau kana min fajiri ko da fajiri yake wannan sadakar au zalim ibnu al-qayyim ce ko zalimi ne in ta iya sadaka da ikilasi da dukiya ta halal to Allah sai ya ije mai wa'ansu bala'yan maliki ta bal min kafiri ko da kafiri ne iya sadaka da ikilasi ko da kishi kafiri ne iya sadaka iya taimako to ibn kayyim ya ce akwai wasu nau'o'in bala'i da Allah zai kare masa rayuwarsa da duniya mutum ya yanwa wa hadha amrun ma'lum inda nas maliki ce wannan al'amari ne kowa ya san wannan ai wa ahlul arum yakruna bizalika duk wanda yake ban kasa ya san idan akwai wani a kusa da kai iya sadaka iya kyauta sai ya fi ka zaman lafiya sai Allah ya bashi kariya sai Allah ya tsare mai dukiyarsa sai Allah ya sawa rayuwarsa albarka sai Allah ya jefa kaunarsa cikin zukatan mutane sai kowa ya ji iya sansa sai kowa iya bashi kariya dalilin me taimakon al'umma wanda kai kuma Allah iya ma ƙari ƙari ƙari cikin abin da Allah ya baka wannan alƙawari ne na Allah akan dukkan masu sadaka da ikilas masu yayin uwa ita sadaka kamar yadda shi wancan malami yake faɗa ta shiraha sadr tana ya tana bude kirji kai sadaka ka ji daɗi ka kwanta cikin farin ciki ka tahi cikin annashuwa da nishaɗi amma mai rowa zai tahi cikin damuwa da ɓacin rai ga dukiyar da yawa amma babu hutun rai babu tsumani netin nafs babu kwanciyar hankali a rai amma kai sadaka da ikilasi Allah sai ya baka kwanciyar hankali a rai sai Allah ya gamsar da kai akan abin da Allah ya baka ko mu kankantarsa wata farihun nafs yin sadaka tana sa farin ciki wa qala idan malici gaba da cewa almutasaddiqu shi mai yin sadaka kullama tasaddaqa bi sadaka a duk lokacin da mai sadaka yayi sadaka da ikhlasi in sharaha laha kalbo sai Allah ya warware masa matsalolin zuciyarsa sai zuciyarsa ta yi haske wan fasaha laha sadru sai kirjinsa yayi yalwa ya yau wa kawiya farhuhu sai farin cikin sa yayi yawa wa azama sururu sai annashiwarsa ta karu walau lam yakun fi sadaqa illa hadhihi maliki ce koda babu komai a sadaka sai wannan sai wannan fa'idar lakan al'abdu hakikan bistikisar mina to da bawa mai imani tabbas hakika ya yawaita wajen yin sadaka wal mubadaratu ilaiha da gaggawa zuwa ga sadaka bayan Allah masu albarka iya daga cikin fallon sadaka Allah ta'ala duk abin da ka bayar yayi alƙawarin sai ya bayar ma da shi wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yuklifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da ka bayar dan Allah Allah ya ce wallahi sai ya bayar ma shi karka damu karka samu shakka sai Allah ya ce wa huwa khairur raziqin shine mafi alkhairan masu arzutawa arzikin hannun sa yake duk wanda ya bayar da ikhlasi Allah ta'ala ya alƙawarin sai ya mayar masa da abin da ya bayar sai ya linka masa ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci yake cewa a duran da asuba ta yi asuba ta yi kullun idan asuba ta yi sai Allah ya halicci mala'iku guda biyu ɗaya iya addu'a ya Allah din mai bayarwa ya Allah ka mayar masa abin da ya bayar yau ma sun yi wallahi gobe ma za su ba za su daina ba sai ran da Allah ta shi alƙiyama duk wanda zai ɗauko ya bayar ya Allah ka linka masa ka linka masa ka san addu'ar mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun to kai marawaci da abun zai tsaya a haka ma da dadi ma'aikin Allah ya ce mala'ikun guda biyu ne ɗayan ga addu'a da yake duk mai bayarwa ya Allah ka linka masa ka bashi ɗayan kuma iya cewa Allahumma a'adi mumsikan talafa ya Allah duk mai mako mai kankamo mai makale hannunsa mai hannun jarirai mai hannun yan dambe ya Allah madaukakin sarki ka dora masa asara mala'ika ne ke wannan addu'ar yayi je yayi yau kuma wallahi sai yayi gobe inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ya cikin bukhari da muslim kyauta yin uwa da bayarwa da baza alkhairi suna da tasiri mai yawa wajen halayya ta kware ta karu halayya muna nasu kau kal hasadi min al fuqara dukkan talakan da ake masa kyauta yau an bashi gobe an bashi sai an zare mai hasadar masu kuɗi a ransa dama iya hasadar da mai bai da shi iya ganin kana walwala ya tabawwa'u min ad-dunya haisu yasha amma shi ba shi da abin da zai ci yau ka dauko ka bashi gobe ka dauko ka bashi to wannan hasada sai ta ragu a ransa yin sadaka iya rage girman kai akwai agun masu wadata duk mutumin da yake kyauta da ikilasi sai Allah ya zare mai girman kai babu shi a zuciyarsa musulmi ya uwa sadaka da baiwa suna da tasiri wajen suturci al'aura da suturce laifi duk mutumin da yake aibi iyayi wa Allah laifi to idan iya su Allah ya ci gaba da rufa masa asiri ya ci gaba da yin sadaka da istighfari har ya koma ga Allah irin su ne in sun tuba tawbatan nasuha Allah zai bayyana musu laifin su a kiyama ya ce wane kai laifi kaza a duniya kai laifi kaza eh Allah nayi kai kai eh nayi Allah na boye domin ina jin kunyar mutane ina tsoron kai Allah sai Allah ya ce yanda ka buye kai kake tsoro na to ni ma yau ba mai ji a duniya na suturta ka na rufa ma asiri ka tafi ga aljanna sadaka da istighfari suna jawo wannan alkhairin matsayin yayin uwa muhammadu bin idris ashafi allah ya masa rahama yake cewa wa in kasratu zunub idan zunubanka suka yi yawa a duniya ko ina ka yi zunubin kare kuma kana so a suturce ma wannan zunubin kana so kar kowa ya sani sai malike cewa tasattar ha saka ka dinga kokarin suturce wannan zunuban wajen kyauta da baiwa fa kullu aibin yughihi kama qila saka'u dukkan wani aibi to sadaka da kyauta tana lullube shi inna sakiyu karibu min Allah mai kyauta mai baiwa mai baza alkhairi iya kusa ga Allah wa min kalqillah iya kusa da mutane wa min wa min aljanna iya kusa da aljanna wal bakilu bi aksi zalika marwaci kuma aka san wannan ne ba'idun min Allah wa ba'idun min khalqillah wa ba'idun min aljanna marwaci iya nisa da Allah Allah yayi nisa da shi iya nesa ga mutane mutane ba sa son sa ubaidu min aljanna iya nesa da aljanna aljanna ta yi nisa da shi marauci haka barin sa yake wa qad jarja sunna gudanin ayyukan Allah ya tabbata a bayan kasa cewa Allah madaukakin sarki ya fuzu bil hayati tayyiba iya hore rayuwa da dada ga masu sadaka da kyauta takunu aqibatahu illa bir riaya min Allah din mai sadaka da kyauta karshen sa akwai kiyayewan Allah Allah ba zai sa kafarsa ta zame a karshen rayuwarsa ba والكرامة الله ذي من كرمش فلما كان رهيبا بالفقراء دم كيوتا دا سلكا يعين دي زمان إيا توسى يا تلكاوا والمساكين دا دا دا, دا, دا مسكيني والمتهاجين دا ما سبقاتا حريصا على إسعادهم إيا قرن يطورا سكان ونمسئي مي جرما يا مسبق ينشكي وإكال السرور والبهجة على نفوسهم إيا قرن يسنى فرنسكي شكي رونسو شي مي سلكا وكلها كبورن سيكي تو كان جزاؤهم من جنس عمله sakamakonsa irin aikin da yi inda ya faranta wani rai to Allah sai ya faranta masa rai inda ya tsamo wannan daga damuwa sai Allah ya cire shi daga damuwa ranar alkiyama yanda ya faranta wannan rai ya kai shi masauki mai kyau ya ba shi abin da zai farin ciki alƙawarin Allah ne sai ma sai Allah ya mai wani aguba alkiyama aljaza'u min jinsil amal dukkan aiki iya daga dangin sakamakon irin aikin da aka aikata masaniya in wani masu albarka ita sadaka da kyauta tana yayi bakin ciki tana sa annashuwa daga cikin surar saka da sadaka baza alkhairi ba wai sai ka bayar kawai ba a'a ko da da bashi akan dan uwanka yayi yayi yayi ya biya ya kasa yi ka ce ka yabe masa shi ma iya cikin sadaka mai alkhairi a gun Allah akwai wani kaisu bin sa'ad bin ubada ɗaya ne daga cikin ah, matasan sahabbai yayi fice wajen alkhairi yayi fice wajen baiwa da kyauta sa'ad bin ubada kaisu bin sa'ad bin ubada wata rana sai ya samu da jinya sai jinya ta same shi sai ga yan uwansa ba sa zuwa su dubo shi sun yi nauyi ba sa zuwa su dubo shi fas'al anhu sai ke tambaya wani lafiya bai zo ya gano ni ba wani lafiya bai zo ya dubo ni ba faqila lahu sai yake ce masa ai ya qais bin sa'id bin ubada abin da yasa jama'a ba sa zuwa su ganka kanu yastahi yastahiyuna yastahiyuna mal yastahiyuna min malaka alaihim min ad-dayn suna jin kunyar akwai bashinka akan su kunya suke ji kana bin su bashi ba su biya ka ba suna kunya zo su gano ka faƙala sai kai su bi da sa'ari ke cewa akazallahu malan yamna al-ikwa da mina ziyara wadai da dukiyar da za ta yan uwana su kamun ziyara in dai dukiya ce za ta sa ɗan uwana yayi nisa da ni wadai da wannan dukiyar ba na santa sun ma'amara mudadin sannan kai su ya kirawo mai yekuwa ya ce ai yekuwa duk garin madina duk wanda nake bin sa bashi to yi a sanar masa na yafe masa duk abin da nake bi na bashi dan uwana da ba dan uwana ba to Allah ka shaida na yafe masa kowa ya hankalin sai kwanta na yafe da garin Allah ya waye sai da aka ture mai kofar gida domin yawan masu ziyara su gano shi kowa zuwa yake ke gano shi yake masa fatan alkhairi me ya ja masa wannan yayi baiwa yayi kyauta da abin da Allah ya bai shi ya an dau bashin sa ya hakura da shi ya yafe dan Allah akwai alkhairi masu yawa karkashin wannan wasu ne yan uwa akwai Muhammad bin Ibn Kadir ɗaya ne daga cikin magabata aka tambaye shi wani aiki ne fi soyuwa gare shi sai ki sha idkalu sururi alal mu'mini aikin da na fi so na jefa farin ciki ga zuciyar dan uwana ka bashi abin buɗe baki ka bashi kayan sallah ka taimake shi biya mai kuɗin haya biya mai kuɗin magani dafa masa anan aka za masa anan Muhammad bin Ibn Kadir yake cewa wannan aikin ya fi kowane aiki soyuwa a raina yau na zamto ina jefa wa ɗan uwana farin ciki na fi son wannan sai ake ce da shi kuma a duniya me yafi soyuwa gare ka a duniya sai ya ce al-ifdalu ala al-ikwan ya zamto ina yi wa ɗan uwana baiwa Allah ya bani na ba su to duk duniya na fi son wannan aiki al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa la an aqda haja akilli na taimaki ɗan uwana bukatar sa biya na zama sanadiyya haddasna na biyan bukatar ɗan uwana ahabbu ilayya ya fi soyuwa gare ni in ji imamul hasan al-basri Allah ya masa rahama min an a'takifa sana akan na ware kana dinga itikafi shekara guda na taimaki dan uwana bukatar sau ɗaya ta biya to wannan aikin ya fi faranta min rai akan na itikafi shekara guda wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum irin waɗannan mutane su ne a dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne lissa'il wal mahrum ga wanda ya kame kansa bai tambaya ba da wanda kuma ya tambaya duka suna bashi wallazi ne sadiquna bi yawmi din irin su ne suka gaskata da alkiyama so gaskata da irin sakamakon da Allah zai biwa masu sadaka inna Allah yajzi al musaddiqin hakika Allah iya ba da sakamako iya ba da lada ga masu sadaka Allah ya taimake mu Allah ya gaza mana da karshe ya uwa akwai wasu shawarwari wanda muna fatan alkhairi da yabo da jinjinawa da wa'ansu daga cikin kafafen yada labarai na wannan gari namu mai albarka kamar gidajen rediyo irin ɗawainiyar da suke wajen yada tafsirai da laccoci da da'awoyi na Allah ya ce annabi ya ce sai dai abin takeici da abin bakin ciki ana yabon su sallah wa'ansu suna nema su kasa alaula a cikinsu tun daga yanzu nan alfarmar goman ƙarshen na ramadan har an fara tallata gayyatar ku zuwa wajen mawaka da makara da sunan bikin sallah da kunne na naji wannan ya fa kirga a sako muryar mace a sako muryar namiji wai ana gayyatar ku zuwa gunda za a ce Allah bai isa ba manzon Allah bai isa ba kuma a cikin alfarmar wannan wata ya in wa muji kunyar Allah mana ina abin yake muji kunyar Allah wa'ansu fa sun fi mu salaha sun fi mu nagarta abun Allah wallahi Allah bai nuna musu Ramadan ba sun tafi kafin Ramadan ya zo wa'ansu tun goma farko suka tafi wa'ansu a goma ta biyu suka tafi me muka yi wa Allah ya jara yau mai kawo wannan alkhairin ya kamu kwanukan da ba wa'ansu kwanuka a duniya da suka fi su alkhairi a gun Allah amma tun daga yanzu a matsayin ka na musulmi ka dinga tallata gayyatar a zo a zagi Allah a zo a zagi manzon Allah a ce Allah bai isa ba manzon Allah bai isa ba muna kira da babban murya kafafen yada labarai muna muku fatan alkhairi muna jinjina muku amma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku gamsu ku yadda da abin da za ku samu na duniya a duniya ya fana labaka duk abin da ku samu a duniya da ku da su wallahi sai ya kare kullum an alaiha fan in dai dan duniya za ku yi wannan ku kwani da sanin cewa ta kare ta farko gaba daya in dai neman suna ne fir'auna ya tafi abu jahil ya tafi ba yanda za a yi sunan ku kai irin nasu ku ji tsoron Allah ku bi Allah muna muku nasiha ta kauna da soyayya da yan uwantaka wannan bala'in kar ku jawo mana shi kira na biyu ga hukuma ga duk wanda yake da hannu akan ya dakile wannan al'amarin wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi man ra'a minkum munkaran fa ilga fa yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati bi lisani fa in lam ba in lam yastati bi qalbi duk wanda ya ga wani mummunan aiki jama'ikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawar da shi da hannunsa dukkan malamai sun ce wannan aikin hukuma ne shugabanni muna kira da babban mutane gare ku hana wannan bala'in kar ku bar shi ya faru a garurukan musulmai idan ba za a iya da hannu ba a faɗa da baki Allah ka ba mu iko mun faɗa Allah mun sauke nauyin wannan bala'i ne musiba ne muna kira ga iyayen mu malamai su fito a mimbarorin juma'a a wajen tafsirai su dinga faɗar illar wannan bala'in ba karamin bala'i bane kada ya faru wannan zamiyo Allah fitirci Allah fa cewa yake yi yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum ولعلكم تشكرون kuma sai mu yawa sai mu yi wa Allah sai mu yi wa Allah butulci Allah yace na shirye da ku ku girmama ni akan shirye da muku ku zamto masu godiya gare ni kuma sai mu saba Allah sai mu kirawo ɗan iska wanda ba su da mutunci a ce su ne wai za mu je bikin sallah wajen su ga ziyarori ga shirye laccoci ga tunatar da yan uwa abin da ya faru a Ramadan kar mu manta Ramadan din da mutun ne ko ni sabe wani mun je ganin sa ba sai mu zo mu saka Allah da wannan sakayyar kira da babban mai abakar mai da wannan waɗancan kuma wanda ake so aji a ba da kuɗi a gansu ɗin mu duba masallaci na harami masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan masallatayyar mu ba masallacin da aka ce sai ka ba da kwabo za ka yi ga ciki amma a sanarwar naji an ce manyan mutane za su ba da naira dubu ƙanana za su ba da naira ɗari biyar a shiga kallon yan iska wanda Allah ke cewa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun su waɗannan mutanen da za ku ba da kuɗi ku kalle su Allah ya ce dolaye sakarai da kiki shi ne zai bi su kana so ka zama wannan ƙur'ani ne faɗa ya tabi umul gawun mahaukata wawaye su ne suke bin mawaƙa wa shu'ara'u ya tabi umul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ba ku ganin duk inda suka fada su bagauniya su zaki Allah su zaki ma'aikin Allah su yi kare ba su damu ba duk inda suka fada su daidai ne a gunsu wa annahum yaquluna ma la yafalun Allah ya ce wallahi suna fadar abin da ba su aikatawa to Allah da ya fada wa mutane wannan ina abin kallo a gundan iska me ishe ka da shi me abin kallo a gunsa duk bala'in da ya samu dugujewar tarbiyyar ƴaƴanmu maza da mata wallahi kashi 70 80 90 cikin 100 wannan bala'in ne ya kawo shi wannan bala'in ne din kuna na rasa na rashin mutunci da fita da tsirara wata bata taba sanin ana rawa tsakanin namiji da mace ba sai da daga fim wata bata taba jin dimin namiji a cikin ta ba sai ta ji irin wannan kallon yan iskin a stadium ko a wani gu annan za a cakuɗa mata da maza fishin Allah da bala'in Allah ya sauka kuma irin wannan bala'in ma'aikin Allah ya ce wallahi ba wanda ya jawo kadai zai samu ba wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron Allah kada fitinar a ku ji tsoron Allah fitina in kun jawo ta azzaliman ba su kadai za ta shafa ba kira na biyu a karshe yan uwan mu talakawa wanda mun fi kusa da ku kuna jin mu kuna ganin mu muna ganin ku muna jin ku ku ji tsoron Allah ku kame hannun ƴaƴanku ku kame hannun ku awwalan da hannun ƴaƴanku iyayen mu mata muna kira ga babban muryar gare ku ku rike ƴaƴanku ƴan mata a gida in sun fito kasu je wannan gun duk wanda ya bar ɗansa ya je ko ƴarsa ta je billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya amsa tambaya a gaban Allah tunda an ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati dukkaninku masu kiwo ne sai Allah ya tambaye ku kai kiwon da Allah ya baku Allah mun sauki wannan nauyin malamai ku tashi ku dagi hukuma ki ji mun fada miki ki dagi ne wannan al'amarin ko kuma gidajen rediyo ku ji tsoron Allah ko kuma talaka kar ku je kar ku je kar wanda ya je gun ku kyale su su da kansu yi duk inda aka je ba mutane ai gobe za su yi ba amma ku ne kuke daure musu gindi ku ba da kuɗin ku ku sai da mutuncin ku ku yi asarar jami'in sallah duka akalin yin iska Allah ya samu dace Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara wannan da kansa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين الله كتمكي muka aka zamana ka amshi addu'o'in mu ya Allah ka amshi ibadun mu ya Allah duk abin da muka yi a wannan wata Allah ka karbe shi ya Allah ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dukkan masu bukatu a cikin mu Allah ka biya mana Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka tarbiyyantar da mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya daidai dukkan masu bukatu Allah ka taimake su Allah ka taimaki musulunci da musulmai da dukkan masu taimakon addini Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai da dukkan masu kawo addinin Allah matsala da zagon kasa ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamkumullah